Khalid Usman Khalid daga Jos tare da shi akwai Alaramma Bashir daga Gombe Alaramma Bashir ka zo ka karanta wasu ayoyi kafin isowa Sheikh Khalid Usman Khalid insha Allah ta'ala yau jerin maluma ga sunan da alaramomi sai abin da mita ta nuna Allah madaukakin sarki ya mana jagora Sheikh Khalid Usman Khalid sai ka matso kusa naji sun fara cewa sai gari ya waye to ko dai zai waye mu mun san inda zai waye mana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المسلمين na cikin garin azare jihar karamar hukumar katagum jihar Bauchin tarayyar Najeriya sauran yan uwa da muka taho daga wurare daban-daban nesa da kusa Allah cikin nufin shi da ikon shi ya kaddare mu da haduwa a wannan kofar gida mai albarka kofar fadar mai martaba sarkin katagum alhaji umar faruk oon da umar faruk na biyu allah ya ƙara wa rayuwar shi da jagorancin shi albarka ina jaddada mana gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayanai sun riga sun gabata mun haɗu a wannan gari mai albarka tun daga ainihin lokacin sallar juma'a har zuwa yau saboda munasaba ta ɗan uwanmu abokin aikinmu injiniya aliyu muhammad burga director empowerment jibus nigeria ta ƙasa baki ɗaya wanda allah ya sa ya taka matakin alkhairi ga rayuwar musulmi shine lokacin da ya aurar da ɗaya daga cikin 'ya'yanmu mata muna fatan Allah ya albarkaci waɗannan auratayya gaba ɗaya Allah ya sanya musu albarka ya kare dukkan fitina ya azurta su da zuriya ɗaya ba to wazuzuka sun gabata daga manya-manyan malamai kuma ga shugabanni na ƙasa sun riga sun iso don haka a taƙaice za mu tattauna game da kyakkyawar rayuwa ga musulmi. menene kyakkyawar rayuwa ga musulmi shine musulmi ya rayu cikin bautar Allah musulmi ya rayu akan tauhidi musulmi ya rayu akan sunna musulmi ya rayu akan kyautata wa makauta musulmi ya rayu akan kyautata wa iyaye musulmi ya rayu cikin biyayya ga iyaye kyautata wa iyalai zamantakewa na alkhairi duk musulmi idan yayi rayuwa mai kyau to zai ga sakayya mai kyau Allah tabaraka wa ta'ala yace man amila salihan من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة na'am ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Kena ashe rayuwar musulmi rayuwa ce ta aiki ba rayuwa ce ta magana da baki kawai ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce man amila salihan duk wanda ya aiki mai kyau aiki mai kyau yana da rukunai da suke tabbatar da aiki ya zama mai kyau sallah aiki mai kyau ne azumi aiki mai kyau ne zakka aiki mai kyau ne kyauta aiki mai kyau sadaka aiki mai kyau sadar da zumunta aiki mai kyau girmama shugabanni aiki mai kyau adalci ga waɗanda ake shugabanta aiki mai kyau to amma duk wani aiki mai kyau sai ya cika rukunai guda biyu ko uku na farko ya zama Allah ne ya ce a yi kuma Allah yana so kenan ya samu mataki na ibada العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال آه، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة عبادة دغوني ya tattaro suna ne da ya tattaro duk wani abin da Allah yake so kuma yarda da shi magana ko aiki na bayyane ko na ɓoye to wannan aiki na bayyane ko na ɓoye magana ta bayyane ko magana ta ɓoye wacce Allah yake so kuma ya yarda da ita wanda Allah yake so kuma ya yarda da shi to mataki na farko kenan rukuni na farko rukuni na biyu ya zamanto kayi wannan aikin tsarkake don neman yardar Allah wato da ikilasi ikilasi kuwa shine duk abin da zaka yi na aiki ya zama ibtigha a wajhullah neman yardar Allah ba'idan an shirki war riya'i nesa da shirka babba nesa da karamar shirka ita ce riya la turidu min ahadin jaza'an wala shukuran baka neman sakayya a wurin kowa ko godiya daga wurin kowa ko kuma bari in yi dan musguna wani ko dan in bata musu rai ko dan in sa su cushe baka yin wannan kana yin ibadar ce kawai don Allah yana so kuma ya yarda a yi kuma kana yi don neman yardar shi rukuni cikan na uku shine mutaba'a koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yin aikin bisa sunna da yin facakali da duk wani nau'i na bid'a sawa'un bid'a wacce take na ƙari cikin addini ko bid'a wanda na kirkira irin bid'an taron suna irin bid'an sadakan uku irin bid'an sadakan arba'in da makamantansu irin bid'a na maulidi duk wata bid'a ya zama ka yi facakali da ita ka tsaya ka jajirce akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan aikinka ya cika waɗannan sharruɗa guda uku shi ake kira aiki mai kyau shi yasa Allah ya ce to duk wanda yayi aiki min zakarin aw unsa namiji ne ko mace wa huwa mu'minun sharadi yana cike da imani imanin jazimul ladzi la yadruquhu shak irin tabbataccen imani wanda shakka baya shigar mishi irin mu'minan da Allah ya ce innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi ثم إنما لم يرتابوا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا نعم ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم مم.
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك أولئك هم الصادقون Allah ya ce innamal mu'minuna sani mummunai kawai masu cikakken imani allazina amanu billahi wa rasulihi su ne waɗanda suka gaskata Allah suka tsayar da tauhidi babu shirka suk- wa- suka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka jajirce akan sunna babu bid'a summa lam yartabu sannan ba su yi kokonto ba imani kenan tabbatacce wanda babu kokonto a cikin shi ya imani yake zama tabbatacce aiki kai gaskata shi wajahadu suka yi kokari bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim suka yi kokari da kawunansu domin addinin Allah ya samu ta goma shi koda kuwa su za su shiga hali na tasko amma burinsu addinin musulunci ya ɗaukaka burinsu addinin musulunci ya girmama burinsu addinin musulunci ya faɗaɗa burinsu addinin musulunci ya kambama ya zama ya shiga lungu da saƙo kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi alkawari duk inda rana ta taɓa leƙawa ko gi- duk wani gida na fu- na tubali da tubali ko duk wani gida na kara ko duk wani gida na ciyawa in dai mutum ɗan adam ko aljani ya taɓa leƙa wurin sai addinin musulunci ya shiga bi izzi azizin wa zilli zalilin da buwayan mai buwaya da kaskancin makaskanci ma'ana ki da ki so da so ma Allah ya ji kan Sheikh Imam Abubakar Ikara mataimakin shugaban kungiyar Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatis Sunna ta kasa yace ko ana bin masu sallah da sara sai addinin musulunci ya kai inda Allah ya alkawari saboda haka waɗanda suka yi imani suke ba da dukiyarsu waɗanda suka yi imani suke ba da lokacinsu waɗanda suka yi imani suke ba da matsayinsu waɗanda suka ba da imani suke bayar da iliminsu waɗanda suka yi imani suke yin addu'o'i don addinin musulunci ya samu tagomashi ba su yi rowan wani abu daga ciki ba wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim Allah ya ce ula'ika humul sadiqun wannan su ne masu gaskiyar imani ba cuwa-cuwa a imaninsu saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sharaɗin man amila salihan wanda ya aiki mai kyau min zakarin au'unsa namiji ko mace wa huwa mu'minun alhali yana mumini irin imanin da muka zayyana Allah ya sai da ya rantse ya ce falanuhuyannahu hayatan ɗayyiba wallahi tabbas za mu rayar da shi rayuwa ta natsuwa rayuwa ta kwanciyar hankali rayuwar da babu damuwa a cikinta a lokacin da ake kukan tsadar rayuwa shi ya san ba mai azurtawa ba mai talautawa ba mai ɗaukakawa ba mai kaskantarwa sai Allah saboda haka yana nan cike da natsuwar shi domin ya yi aiki mai kyau Allah ya sa mishi rayuwa ta natsuwa bayan rayuwa ta natsuwa Allah ya ce wala najzi لنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون kuma wallahi za mu saka musu sakamakon aikinsu da mafi kyawun abin da suka aikata don haka ‘yan uwa musulmi mu yi ƙoƙari mu yi rayuwa ta, ta musulunci rayuwar musulunci ita za ta yaye mana damuwa na rashin tsaro rayuwar musulunci za ta yaye mana damuwa na tsadon abinci rayuwa ta musulunci za ta yaye mana damuwa na rashin kwanciyar hankali na rashin ci gaba karyewan tattalin arziki in dai muka rayu na musulunci ba za mu ga kunci ba amma rashin rayuwar musulunci shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man a'rada an zikiri ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى sannan قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا na'am قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها نعم.
وكذلك اليوم تنسى domin jiyan da ake samun rayuwa mai kyau shine bin Allah da yin aiki na gargari Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man a'rada an zikiri wanda ko ya kauda kai daga bin dokokin Allah Allah ya ce yayi ya ki Allah ya ce ya bari ya ki bari Allah ya mishi ni'ima ya ki godewa Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa inna lahu ma'ishatan banka akwai tsadar rayuwa akwai kuncin rayuwa akwai rashin tsaro ga duk wanda ya kau da kai daga bin dokokin Allah saboda haka ya kamata mu tambayi kanmu domin Allah ya yi mana yankan uwa wanda ya ishi tayi yana magana direct ga cikamakin annabawa shugaban manzanni shugaban 'ya'yan Adamu mai ceton masu ceto khairul bariya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma asabaka min hasanatin ما أصابك من حسنة فمن الله sannan وما أصابك من سيئة فمن نفسك saboda وأرسلناك للناس رسولا na'am وكفى بالله شهيدا Allah yana magana da wanda ya fi kowa wanda wayai wayai kaman shi waye san daraja ya tashi wanda ya je inda ba wani wanda ya je ko da zuci cikin mazaje shi da takalman shi ya je nan ga Allah ba da shamake ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mishi ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk abin da ya shafe ka mai kyau kwanciyar hankali arhar rayuwa ɗaukaka cin nasara ci gaba zama lafiya inda ka gan shi Allah ya ce to wannan gara ɓasa ne bonus ne daga Allah domin ba ka da abin da za ka ba wa Allah na biyan hayan ƙwayan ido guda ɗaya da ya baka ba ka da kuɗin da za ka biya bil ɗin saboda haka duk alherin da ka gani bonus ne Allah ya maka amma wa ma asabaka min sayyi'atin sun kuyan alkhairi kuwa to binciki kanka fa Allah yayi mana ishara direct yana magana da manzon Allah waye kai waye ni waye ku waye su waye mu in annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce idan ya ga mara kyau ya binciki kanshi to mu dan me dan yanzu da muke kukan tsaduwar rayuwa ba za mu binciki kanmu ba don mu gyara Allah ya yi mana sai mu zauna muna kukan daɗi ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك الله يتي وأرسلناك للناس رسولا من أي كوكا زواغ متاني كي تنساقوني isar da saƙon Allah wa kafa billahi shahida Allah shine shaida bisa wannan magana saboda haka ƴan uwa musulmi mu binciki kanmu mu gyara ayyukanmu za mu yi rayuwa ta jin daɗi amma tushen rayuwar kunci shine kaucewa bin dokokin Allah fa inna lahu ma'ishatan danka mutum zai yi rayuwa na kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama ranan tashin kiyama ana rugun tsimin tashin kiyama duniya ta cika ta batse ƙasa ta cika ta batse an tayar tun daga mutum na farko har mutum na ƙarshe tun daga aljanin farko har aljanin ƙarshe dabban farko har dabban ƙarshe tsuntsun farko har tsuntsun ƙarshe ƙwaron farko har ƙwaron ƙarshe duk wata halitta an haɗu wuri guda rana an kusato da ita tsakaninta da kan mutane mil ɗaya kwakwalwa tana tafarfasa gumi ya cika cikin ƙasa ya zama kogi ana bindin-bindin cikin ko cikin gumi an shiga bala'i an shiga masiba Allah sai kuma ya tayar da wanda bai bi dokokin shi a nan duniya ba Allah ya tayar da shi makaho ya za a kare a wannan rana saboda butulci irin na mutum wai har yayi tambaya rabbi lim hashartani a'ama wa kad wa kad kuntu basira me yasa Allah ka tayar da ni makaho a duniya ina gani ya manta in zuciya ta makance fa ganin ido bai fa'ida ba duk ganin da kake yi in ba bin hanyar Allah kake ba sunanka makaho duk rashin idonka in kana bin hanyar Allah kai ne mai gani saboda haka in yayi wannan tambaya ƙala sai Allah ya ce kazalika atatka ayatuna haka hukunce hukuncen mu suka zo maka fanasitaha kai watsi da su kamance da su kamar ma ba a faɗa maka ba wa kazalika al-yawma tunsa kai ma yau haka za a yi watsi da kai a yi facakali da kai a barka cikin balbalin bala'i saboda haka rashin bin dokokin Allah shine tushen fitina a duniya rashin bin dokokin Allah shine tushen fitina a gidan barzahu rashin bin dokokin Allah shine tushen fitina a gidan lahira saboda haka ƴan uwa musulmi mu gyara mu bi hanyar Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa almuminul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kullin khair yace wahris ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz fa in asabaka shay'un فلا تقل لولا فعلت كذا لكان كذا وكذا لأن اللوي تبته عمل الشيطان annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mumini mai karfin imani wanda bai mancewa da hukunce hukuncen Allah bai kasa bin dokokin Allah bai hana kanshi daga abin da Allah yake so to shi yafi alkhairi kuma shi Allah yafi so daga mumini zauna gari banza ga imanin amma ba kokari don tallafawa addinin musulunci ga imanin ba za ka ji shi yana kai kawo wurin kira zuwa ga addinin musulunci ko ya sa dukiyar shi don taimakawa addinin musulunci ko ya ba da lokacin shi don taimakawa addinin musulunci ko ya ba da matsayin shi don taimakawa addinin duk ba damuwan shi bane amma dai zai yi sallah zai azumi zai zakka to mumini mai kokari da faɗi tashi da kai kawo don addinin Allah ya samu ta goma shi ya fi wannan alkhairi kuma ya fi shi so dubu a wurin Allah sai dai dukansu akwai alkhairi domin kowa zai samu irin nashi matsayi saboda haka Allah ya ce manzo Allah ya ce waharis alama yanfa'u kai dan uwa musulmi mummini kullun ka dinga kwadayin abin da zai amfane ka cikin rayuwarka da addininka wala ta'ajaz kar ka gajiya kar ka gajiya idan kana cikin ƙoƙarin ciyar da addini gaba ko kana cikin ƙoƙarin neman abin da zai amfane ka ya amfani al'umanka ya amfani addininka sai ka samu targaɗe a hanya ko ka samu karaya a hanya ko ka samu sartse a hanya karkace laula fa'altu kaza lakana kaza wa kaza da nayi kaza da ba kaza ne zai kasance ba fa innal lawitu tau amal shaytan domin cewa daɗin nan ka buɗe wa shaydan kofa mai tsayarwa ya zo أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم السلام عليكم ورحمة الله
Sheikh Khalid Usman Khalid daga Jos Allah ya saka maka da alkhairi da wannan nasiha wadda kai ka ce ya dora daga inda dr munir ilyas ya tsaya allah ya saka maku da alkhairi